ala nabiyil karim ba yawa musulmi insha Allah kamar yadda aka saba za mu ci gaba da karatu wannan alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai martaba sarkin nan Allah ya kaddare liman baya nan ya yi tafiya kuma ya kawata a bar gurin ya zama ya wofinta ba ta haka insha Allah za mu dan jarraba abin da ya sauka yara ba zai kaman kashi ba sauraka muna nan a cikin suratul safati da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da mala'iku masu siffa kala-kala ɗaya bayan ɗaya don ya tabbatar da kaɗaitakar sarautarsa ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki kwaya ɗaya ne shi ne ubangijin sammai shi ne ubangijin kasai shi ne ubangijin ɗaya ubangijin dukkan abubuwa da suke tsakanin sammai da kasai gaba ɗaya bayan da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da wa'annan ta iya tabbatar mana da tauhidi to sai da sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah maɗaukakin sarki kamar yadda aka yi bayani bayan ya buɗe sura da rantsuwa da siffofi na mala'iku kala-kala ya tabbatar da wato ginin tauhidin sashewa lalle inna ilahakum lawahid tabbas abin bautar ku da cancanta abin bauta ne guda ɗaya to sai fara mana bayani kuma akan nasa siffofin inda yake cewa inna zayyana sama a duniya mu dinnan in ji Allah madaukakin sarki sai ya amfani da miri wato gidan na girma bai ce ni ba sai ce mu dinnan mu ne muka kawatar da saman duniya saman da take saman saman farko ita ce saman da muke kallo to iyaka abin da ake kira sama ta duniya shine sama da dan adam ka iya kalla ko dai da idonsa ko kuma zai iya tashi da jirgi ko da rocket da je kewaya ya gari akwai wato kenan manya-manyan hibilibonis kamar manya-manyan tauraru da kawakib da allah madaukakin sarki ya halatta manya-manyan su guda takwas da sauran kananan-kananan taurari da wata da sauransu da kuma galaxy da yake cikin sama wadda kowane galaxy daya za a samu tauraro wadda kowane daya fi gidan duniyan nan za a samu tauraro kamar dubbai a cikinsa kaca-kaca duk iyaka abin da ɗan adam zai iya riska ta hanyar wato kenan ilimin kimiyya ko ilimin zamani to duka wa'annan suna ake kira su saman duniya su ne sama'ul duniya to su ɗin ne allah madaukaki suke sai ya kawata su da taurari masu haske da kuma wato kenan abubuwa na ban sha'awa wanda shi ya ga dama ya tsara an ce tauraro guda ɗaya zai ninka duniyan nan wani sau hamsin wani sau dari tauraro guda daya sannan taurarin nan ya sa su a sama akwai wato kenan cinkoson taurari cinkoson taurari kowane cinkoso daya ana kiransa galazi guda daya to kowane cinkoso daya za a samu taurarin da sun fi duniya nan girma kamar sau dubu ko sama da haka saboda haka Allah kaɗai ya san iyaka adadin wato kenan taurarin da suke sama da sauran halittu to Allah sai ce mu ne muka sa su a hakan din sai ya zama saman ta yi kaye ta yi abin sha'awa da a ce ilimin dan adam zai kai ya shiga ya ga abubuwa da yake ciki da wato kina a lokacin da zai tabbatar cewa Allah ya kawatar da sama bi zinatil kawakib da ado na taurari akwai bambanci tsakanin kawakib da najamu najamu su da kananan taurari wanda suke haske in an harka in an duba sama zaka ga a nan ma zaka suna kyalli suna kyalli suna kashewa suna kunnuwa suna kashewa wannan suna ake kiran su nujum manyan kuma wanda su ma suna da haske amma ba sa wato kenan kyalli su baya bayyana haka sai dai zaka gan su suna ake kiran su alkawakib to da taurarin da kawakib din duka Allah madaukakin sarki sai shi ya yi su da manufar nuna ƙudurarsa da ikonsa cewa ya isa ya yi haka to saura ku sai ya kawo ɗan adam a nan wannan duniya da muke ciki sai kuma ya kawo doka yake mana ishara da girman sama nan da abin da yake cikin ta cewa mu ɗauke shi shi ubangiji kwaya ɗaya ne kar mu shirka da shi da muka shirka da shi hakika mun yi kuskuren da ba za mu iya yin wani kuskure kamar sa ba saboda haka Allah ya kawata su ai bidau'iha da hasken taurarin au biha ko kuma da ita kanta tauraron tauraron kanta ta zama a sama ado ne sannan hasken taurarin a sama shi ma wato kenan a ado ne wal idafa lil bayan ka qira'at tanwin a zinatul mubayyana bil kawakibi aka ce inna zayyana sama ad-dunya sama ad-dunya yace sama ad-dunya shine idafa din da ake magana saman duniya duk da cewa tauraro ɗaya ya ninka duniyoyin nan amma sai jingina du sama da abin da yake cike ce saman duniya wannan duniyar saboda ai a nan ne aka kawo ɗan adam ɗin da Allah madaukakin sarki ke cewa wala kad karrana bani adama hakika mun karanta ɗan adam to saboda haka nan ce zama kamar shine santa duk da cewa wa'insu gurare sun fi nan din a cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi to sai yake cewa du saman gaba ɗaya ta duniya ne to mu da muka kawata ta a yanda take din nan da haske wato kenan na taurari ɗaya kenan na biyu sai ya ce wa hibzan mun kawata saman da ya tsaro tsaro duk da wa'annan taurarin da halittar da suke ciki Allah madaukakin sarki ya ƙara wasu tsaron na mala'iku ta yanda babu wani mutum ko aljani ko wani ilimi ko wani roƙe da za a harba ko drones ko wani jirgi da zai iya fuda kuma ya tsallake duk waɗannan sama a duniya ya tafi ya je ya fuda wato kidan kaurin sama ya je wani abu babu wanda ya sai wannan Allah madaukakin sarki ya ce ya kawata ta da da tsaro wato kidan mansubin bi filin muqaddarin ai hafiz naha bishuhbi ana kaddara shi wato kidan aka ce ya ce wa hibzan hibzan din mansub an masa nasaba da me da fi'ilin muqaddar an kaddar fi'ilin ne ai ma'ana mun kiyaye ta da taurari mun kiyaye ta wato kenan da tsaro daga me aka kiyaye ta min kulli shaytani daga kowane barin kowane shaydan babu wani shaydani shaydanu kala biyu ne akwai shayadilin jinni akwai shayadilin insi shaidanin aljanu dama can Allah madaukakin sarki ya ba su dama za su iya kurawa su je ko ina a cikin saman nan su yawo amma shaidanin mutane su kuma sai a wannan zamanin Allah madaukakin sarki ya ba su kudura don haka za a iya hawa rocket ko za a iya hawa satellite ko wani makamancin wannan a yawo a cikin wannan farfajiyar saman duk wannan da izinin Allah madaukakin sarki amma mutum bai isa ya tsallaka kuma iyaka limit din da Allah madaukakin sarki ya bashi wata kina a cikin sama ba kamar yadda aljani ma bai isa ba saboda Allah ya kiyaye ta daga kullu shaydanin marijin duk wani shaydan wanda yake mai saurin kai in an ce mari shine mai saurin kai duk wanda aka ce karka yace sai yayi yayi saurin kai duk wanda aka ce bari yace ba zan bari ba yayi saurin kai duk wanda aka ce yi yace ba zan yi ba to shi ma wato kenan yayi saurin kai dan haka ya zama atin mai saba wa Allah madaukakin kike ma'ana mai keta haddi ya kai makuran a ce wato utuwan kabiran wato sun ketara haddi ketara haddi mai tsawo duk wanda ya zama mai ketara haddi ne kharijin ani da'a ya fice daga da'ar Allah madaukakin sarki to duk wanda kishi mai tsauri ne Allah madaukakin sarki ya bashi tsaurin sa amma akwai iyaka inda zai je shi bai isa ya tsallaka nan gurin ba to mu je la yasma'una illa al-mala'in la'ani ويقذفون من كل جانب دبورا ولهم عذاب واثق Allah madaukakin sarki ya ce abin da sa muka ba da tsaro la ya ma'una ba za a ba su dama su yi sauraro ilal mala'il ala zuwa ga mala'iku na sama ba ai ma'ana su shaidanin wato kinan sabuwar magana ne aka fara musta'anifun sabuwar magana ce aka fara وسماؤهم هو في معنى المحفوظ عنه wai su je su saurari abin da yake faruwa a sama yana daga cikin ma'anar abin da aka kiyaye Allah ya ce ya kiyaye sama kenan yanzu ba za a ba su dama su je su saurari maganar ba a da can kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah madaukakin sarki ya kira Jibrilu ya ce ya gaya wa mala'iku su san cewa gobe da kaza da kaza da kaza za su faru a duniya to idan Jibril ya tara duk mala'ikun sama da kasa sai su sarara sai su ji sakon da Allah madaukakin sarki ya sauka ma za kala rabbukum mai ubangiji ku yace sai su ce Allah ya ce kaza kaza kaza da sauransu to su an ba su iko za su iya takawa su je har bakin sama da kuma su saurara amma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dode wannan hanya sai zama la yasma'una ila al-malil ala ba za a sake ba su dama su saurari maganar mala'ikun da suke sama ba ballantana wato kenan su ji ai al-mala'ikatu fi sama'i wa ada as-sima'i kuma koma bayan wato kenan ji an kange su gaban maganarsa wato kenan aka ce ba za a ba su dama su saurari abin da yake faruwa wato kenan a sama ba nan ya ce ilal mala'il a'ala me yasa ya faɗi ila saboda wakilai sauraro ya kunshi wato kenan mika hankali don haka mika hankalinsu kuma zuwa ga su dan karkata su saurari zuwa ga abin da wato kenan mala'iku suke fada wata kira da ta la ya ma'una an sa wato kenan shadda akan wato kenan a sinin din nan saboda haka shi din ma ma'anar ba za ta ketare waccan ba ba za a ba su dama su je su yi sauraro su ji abin da yanzu mala'iku suke fada ba daɗin idan sun ji sai su zo ƙasa sai su samu boka sai su ce masa gobe kaza zai faru da haka shi kuma boka sai ya amfani da wannan ya je ya ci kasuwarsa ya ce mutane gobe kaza zai faru sai kuma ya faru sai mutane da gani ya faru shi kenan sai su imani da wannan bokar saboda duk lokacin da suka dawo kuma ko da ba a kawo labari a sama ba su mutane sun imani da bokan nan saboda abu ɗaya da sun ya faɗa na gaskiya ta ku duk a lokacin da suka zo in ya faɗi magana sai su yadda shi kuma sai ya zama yana amfani da wannan damar wajen cin kuɗinsu da cin kajinsu da cin baƙaƙen tamari da sauransu da faɗa musu kuma duk abin da yake so da haka bokaye suka yi wani lokacin da su ne suke gudanar da al'umma ta yadda wato kenan suke so to saboda haka yanzu an toshe wannan hanya din sannan ba wannan ba waye ku zafuna za a rika jifan su wato kenan ai su shaidani kenan bi shahabi aw bi shuhubi da wato kenan a tauraron za a rika jifan su min kulli janibi ta kowane gefe daga lokacin an ce to daga yau kar kowane aljani ya zo sama ya ce zai saurari magana amma toshi amma duk da haka za su matsa su je su je saboda ai akwai alaka tsakanin su da bokaye yanzu idan ba za su kawo labari a boka wanda boka zai samu kasuwa ba alakarsu da boka ba za ta tsananta ba shi kuma boka zai musu sharadin abin da suke so ya sa mutane suna tsoron su su kama wannan su yi abin da suka ga dama a wannan ya zo ya bada magani da sauran su su sa mutane su rika bauta musu su raba mutane da Allah madaukakin sarki saboda su bukatar su kenan ya zama ba su su kadai za su shiga wata ranar lahira ba to in ba boka ba shi da fawa wato kenan ba zai samu daman yi musu wannan abin ba kenan ko to saboda haka Allah madaukakin zai ce za a rika jifan su min kulli janibin ta kowane janibi suka zo duhuran wato kenan abinda ake nufi da duhuran shine wato dan kenan dardan za a jefe su dan a kore su za a jefe su dan a kore su ba wai lalle ne dan a halaka su ba amma in an jefe su da yula za su iya halaka amma makasudin jifan ba so ake a halaka su ake a kore su yawanci idan aka sa doka dokar ko da a duniya ba makasudin dokar shine kai din a takura maka ba ko a azabtar da kai ba ko a halaka ka ba a'a dan a hana ka yin wannan abun ne to amma in ka tsara ka doka a kokarin taka a kokarin taka dokar nan sai aka zo wajen hukunta ka ka rasa ranka shikin zai iya yiwa hakan nan zai iya yiwa amma fa ba shine makasudi ba to saboda ka shi ma an yi duhuran dan korewa da kore su wato kenan duk da haka idan ba su tuba ga Allah ba dokokin sarki ba wala hum fil akhirati azabun wasibun ranan tashin alkiyama za su hadu da azaba wanda take mai dawwama kenan yanzu idan mutum yana bin boka a cikin lamuransa bai tuba ba har Allah ba dokokin sarki ya karbi ransa kenan ya mutu da wato kenan dan shagube na shirka a cikin lamarinsa ita kuma shirka Allah wadda baki zake baya gafartawa yana ibada zama yana zuwa gun boka ya yi da Allah ba da kuke sarki a cikin wasu lamura amma ya yarda da boka a cikin wani wasu lamura hankalinsa yana kan boka don haka yanzu imaninsa ya zama kashi biyu Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane akthar yace da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani mai kyau sai sun dan yi karume dan karumen nan shine imaninsa da boka da abin da boka zai faɗa masa to kuma sai ya mutu a cikin wannan to yana da abin da ake kira azabun wasibun ai wasibun bi ma'ana azabun da'imun zai hadu da azaba ta dawama ma'ana hatta har abada saboda ai a cikin aikinsa akwai shirka kuma Allah madaukakin sarki la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika to muje إلا من كتف الكتفة فأتبعه شهاب ساجب Allah maɗaukakin sarki ce wa'yanda ba za su jefe su su mutu ba, illa man katifal katfata sai dai wanda ya zo ya ɗan fizgi magana, ba aljanin da ya zo ya zauna zaman dishan yana jira sai an faɗi magana ba, idan wani ya zo da ɗan waye-waye haka ɗan fizgi wata magana ya gudu, to shi ɗin sai dai in shi ne zai iya fisgan magana amma wancan da ya zo zai haɗu da matsala shi ma kuma wannan ɗin da ya zo ya fisganci ya fisgi magana ɗin shi ma wato kidan ba kyale shi za a yi ba ba kyale shi za a yi ba ba adbahu shahabun za a bi shi wato kidan da yula ya zo wofi ɗan fisga kafin ya ankara an jefo yula in sun ci karo da ita ya ƙare in Allah ya sa ya goce ta yi nan ya yi nan shi kenan ya zo ya dawo duniya yana haƙi to haka ne wato kenan don fa'adu shahabun fakimun tauraro wanda ke mai hasken gaske wato kenan ya tsobuhu wanda zai haska shi a daidai wannan lokacin yi harrikuhu au yi harrikuhu ko kuma ya kone shi au a yakbaluhu ko kuma ya fitar da shi a cikin hayyacinsa ta yadda zai zama baya da hankali aljanin ya zama an bugi kwakwalwarsa shi kenan ya zama shi ma mahaukaci kenan shi da yake sa a yi hauka to maje
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لابر بل أجبت ويسكرون
Allah madaukakin sarki ya ce to yanzu an gama da wannan fastaftihim ayya Muhammad ya Muhammad ka ne fatawa a gurin su aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin mutanen Makka da sauran kafiran zamanin sa ya nemi fatawa a gurin su ma'ana ya je ya tambaye su wani abu ko ya nemi labari ya ji meye gaskiyar lamari a cikin lamarin su an washe duk kalgan amma kalagna shin su ne sun ce idan an mutu ba za a sake tashi mu ba ko wa yaqulu al-insanu ayzama mitu la sawfa ukhraju hayyan dan adam zai zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu in na mutu zan za a sake tashi na wani lokaci aka ce zai zo da kashi ya ce idan mun zama kashi kaman wannan ai za ku na izaman rufatan ai inna lama ba usuna kalkan jadidan in mun zama kashi kashin ma ya rududdige kaman wannan za a iya tashi mu mu dawo da sabuwar halitta hakan ɗin mai yiwuwa ne saboda ada ba su yadda da wannan ba ba kuma ada ba har ya zuwa yanzu nan dan adam akwai wanda bai yadda akwai Allah ba kuma bai yadda da in an mutu za a tashi ba ba kuma a san duniya ba a Najeriya nan tamu akwai wa'anda wato kenan suna nan ba su yadda da Allah madaukakin sarki ba da haka ba su yadda za a tashi alkiyama ba ba su yadda za a sake tashi su ba saboda in sun mutu shikenan suka ce wato kenan inna ma in hiya illa hayatuna illa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahar babu wani abu kawai rayuwa ne mu mutu mu rayu mu mutu mu rayu shikenan kawai zamanin ya gaba da kai shikenan ka riga ka gama don haka Allah ba da kuke zage ce a'a ba haka bane ku tsaya ku tsaya ku tsaya je ka tambaye su fastaftihim aw ma shaddu khalqan amma khalaqna da su da karfe kan wane ne yafi karfi a wajen halitta da halittar mutum da halittar karfe ko da halittar mutum da halittar duwatsu ko da halittar mutum da halittar wannan kawakib da suke cikin sama'ud duniya din nan wanda tauraro daya ya yi duniyar nan sau ɗari da halittar wancan da halittar ɗan adam wani ne fi abin nan ne da haka Allah madaukaki yake ce kul kunu hajaratan aw hadidan ku zama dutsi ko ku zama karfe aw khalqa mimma yakbaru fi sudurikum ko kuma ku zama kowace irin halittar da take ɗarasa cikin zuci duk abin da kuke tsammani shine mai girma ku yi shi in kun yi hakan nan in an karbi ranku to za a tashe ku saboda haka Allah madaukakin take ce su je su bada ansa su gani su auna wato kenan ka tambaye su amma can dukalkan amman kalakna inna kalaknakum a in ba su sani ba bari mu ga musu asalin su mu ne muka halice su muka halice asalin su shine asalin baban su Adam din ma min dinin lazimin daga wato kenan laka kwababbiya idan ka dauki curarriyar kasa kwababbiya ka daga to dole za ta na bannewa a jikin hannunka saboda wato kenan a cakwaba take da ruwa to irin wannan ne fa da shi ne muka halice baban su kuma sai gashi yanzu a dalilin sa mun yi su kuma da muka yi shi a farkon bai wahal da mu ba muka ba shi zuriya bai wahal da mu ba sai yanzu da mun ce wato kenan za mu sake sabon halitta to saboda haka Allah madaukakin sarki yana tabbatar muku cewa eh lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan wannan to mu je sai ce bal bal ajinta wa yaskarun wa idza bishiru la yadkhulun bal lil intiqal min gardin ila akhar in ka ji ana magana sai balarabe ce maka bal sai saurara tukun akwai sabuwar magana kenan ko malamanmu na gida in suna fassara bal sai su ce bari wannan magana ka ji wata kenan da an tashi daga kan wannan magana da ake yi yanzu wannan magana da muke yi an gama Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu cewa shi Allah ne shi ya halice su shi halice zuriyarsu sannan kuma zai sake tasan su ranar tashi alkiyama to ga sabon magana sabuwar magana shine ajibta kana mamaki ya Muhammad shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam din abin ya bashi mamaki shine Allah madaukakin sarki yace masa yanzu wato kenan kai mamaki kake kana mamaki su kuma wa yaskaruna suna wato kenan izgilanci a gare ka izgilancin da suke suna mamaki kai kana mamaki cewa suna ga kaman ba za a tashe su ba yanzu ka tunanin yanzu akwai dan adam da zai tunanin cewa babu Allah akwai dan adam din da yake ganin cewa an mutu ba za a tashi ba wanda abin yana baka mamaki su suna maka dariya suna maka dariya wa yaskaru suna ma izgilanci cewa kai din kai ne kake rude saboda haka ba sani ba kuma sai ranar lahira za a san cewa wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ba mu sani ba mu ne ko ku suke akan shari'a kaga sai kuma zuwa ga inna ko la ala hudan aw fi dalalin mubin sai kuma ga iyyakum sadaka daga daga ba za a zuwa tantance don haka ka daina ma wani mamaki su suna ta'ajjubi kai kana ta'ajjubi to gaban su je su shiga bada ni wai za zikiru duk lokacin da aka musu wa'azi aka tunatar da su aka ce musu ga abin da Allah yake so wu'izu aka musu wa'azi bil qur'ani da alqur'ani mai girma la yaskurun to la ba sa daukan wato kenan gargadin mutum ne za a karanta masa ayar alqur'ani ko ba ruwansa ba zai shalle shi ba ga abin da Allah ya ce ga abin da mutane suke a kansa na ra'ayi wannan matsala ba ta tsaya a kansu ba har kanmu mu yau din nan da muka zama 'ya'yan musulmi uwa da uba da kakanu za a gaya mana ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce amma za mu auna abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce dai da kwakwalwarmu in ya dace da abin da kwakwalwarmu ta yadda da shi sai mu yadda idan bai dace ba to bara mu yadda da shi ba sai mu aje alhali kuma shi abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa sawa'un ka gane ko baka gane ba naka imani ne da yadda don haka da Allah madaukakin sarki tashi sifata mutane sai yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi su ne wanda suka imani da gaibi abinda Allah ya faɗa wanda ka gani a zahiri da wanda baka gani a zahiri ba ya zama maka gaibi kai naka yin imani ne wato kenan da shi in ka yi abin da Allah ya ce to shi kenan fa kai ka kubuta idan kuma ka tsaya ka auna da son zuciya kai abin da ranka yake so ko ran wanin ka yake so ko abin da kungiyar ka take so ko abin da anguwar ku take so ko garin ku da kuka saba ne yau da kullum kace shi wannan ne zaka yi alhali ka ga abin da Allah ya ce to saboda ka ana tsoro cewa mutum a cikin wannan gashi su wa'annan in an karanta masa alqur'ani la yazkuruna ai la yafta'izuna ba sa daukan wakilin wa'azi وإذا رأوا آية وإذا رأوا آية يستسخرون idan suka ga aya ta faru ya kamata a ce aya ta nuna maka wa'azi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun in aya ta bayyana kamar misali aka ce a zamanin su sai ga wata ya tsage annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa in kai annabin gaskiya ne ka sa watan nan ya tsage ya fado mu gani yayi addu'a Allah madaukakin sai ya tsaga wata wata ya fado bangaren suna kallo ya balle ya fado kan dutsen Abu Qubaisin wannan ba aya ba sannan ya tashi ya koma ya manne wannan duk mutumin da yake maka ya ga wannan sannan wanda suke kewayen maka a wannan lokacin su ma tabbas sun ga wannan amma sai suka ce me ha sihirin sihirin yu'thar sihirin yu'thar wannan sihiri ne wanda Muhammad yake ciro shi daga wani guri tun sihirin mutanen da ne ai Muhammad ya kware asiri yanzu sun yi imani ko ba su imani ba ba su imani ba to duk mutumin da baya son gaskiya ko kuma kai da kake faɗan gaskiyar baya son ka ko bai yarda da kai ba to in aka faɗa masa gaskiya zai kawo wani dalili da zai kare kansa ya karbi wato kenan son zuciyarsa ya bar maka wato kenan gaskiyar taka shi yasa sau da yawa zaka ga mutumin da ya cika kawo uzuri a rayuwa bai cika ci gaba ba duk abu na rayuwa na ci gaban duniya ba a so ka kawo uzuri ka daure ka yi shi yadda ya kamata a yi amma da zaka kawo dan dalili ka langabe ba za ka yi ba wala ba ka ci gaba ba haka kuma matsala ta addini inda zaka kawo uzuri ka langabe to shikenan ba za ka yi ba amma masu niyya za su yi to saboda haka idan sun ga aya ya saskiru na sai su rika yin izgilanci ayi sazi'una sai su rika wata kenan izgilanci a annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su yadda da ayar ba to idan ba su yadda da aya ta zahiri ba to da me za su yi imani da maganar baki annabi sa sai karanta musu aya da baki basu gota aya ba to kaga ba lalle ne su imani ba lokacin da mutanen annabi sallallahu aka nuna musu taguwa me ya faru da yake ba a ra'ayin su bane ga ayar sun gani ba su imani ba wa ma tukun al-ayatu wan nuzur ko da aya da gargadi ba sa wato kenan yin amfani sai a mutumin da yake yana shirye da ya karbi wato kenan gaskiya to mu je wa qalu in hadha illa أإذا متنا وكنا ترابا وإذا ملنا لمضعوفون أو آباؤنا الأولون الله ما دوكا كيزر كيتشي daga cikin izgilancin da suke yi a annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin qalu sai suka zo suna cewa in haza illa sihirun mubin abinda manzon Muhammad ya zo da shi ba kai bane face sihiri ne wanda yake bayyana ne sama da mu duba mu ga wata ya balle ya fado kasa ai wannan sihiri ne ba aya ba ne sihiri ne sihirin ma kuma wanda yake bayyananne annabi musa alaihi salatu wasalam da ya je gurin mutanensa da sanda mai suka ce sihira ne ta zahara sihiri guda biyu sun bayyana da sihirin sanda da sihirin hannu in ya sa hannunsa haka in ya haka sai ya zama kamar taucilan sai ya haske su in ya jefar da sandarsa sai ta zama abin sai suka ce wa sihira ne ta zahara sihiri guda biyu sun bayyana ko kuma wata kira'an sahira ne ta zahara da annabi musa da haruna masu sihiri guda biyu wato kenan sun bayyana aya ce ta zahiri amma ba su yadda da ita ba don haka a zamanin mu na yanzu da an ga aya ba lalle ne ayar ta zama ta sa mutane imani ba sai dai wani lokaci ma mutane sai su amfani da ayar su dada wato kenan shiga cikin daji yanzu da aka nuna musu wata suka ce sihirin yosar ai sun ga ayan kuma sun daɗa shiga jeji da ita haka ne yan shekarun baya a nan jejin muna muna jikin girgar din nan bishiyar da aka sare ta ta shekara da shekaru a kwance ba ganye ba komai sai ta tashi ta tsaya wannan ba aya ce ta ubangiji ba ya kamata mu dauki wa'azi sai mu koma zuwa ga allan da ya ta da bishiyar bushashiyar ba haka bane na na maryamu ba ku tittiran dabino bushashe da ta taba shi ya tashi ya zama dabino ya bada ƴaƴa ba na na maraimu sai ta koma bautan wannan dabinon saboda dabinon abun mamaki ya bayyana a gare ta to yanzu mu da bishiya ta tashi a jikin girgan nan shikenan sai mu koma a jikin bishiyar muna neman tabarruki mun manta da ubangijin da ya tada ita ai aya ne ta bayyana da ido na da liman mun je bakin wannan abin da mun gani mutane suna zuwa su zuba dawa a ciki ko gero mun ga wasu suna bambara wallahi wani da ya bambara muna masa magana liman yana masa wa'azi kawai shi ya dariya kawai bambaro bambaro dure abin sai tafi da kayansa yanzu wannan abin tabarruki zai je nema da shi ba haka bane maimakon ya dada ya faɗi ya yi sujada ma Allahn da ya ta da ita haka ne na ga wani mutum ana masa wa'azi a cikin masallaci a cikin makabartar Madina da ya zo ya raba ya raba ya haka ya haka kawai sai ɗewo kasar ta makabartar ya zuba cikin da sai ya dure ina zai tafi da ita kasar su eh na ga wayansu kuma a cikin makka abinda aka je aka watsa mabaru na dawa ko gero ko alkama sun za su je su ɗebe wai tun a najeriya an ce musu su je su ɗebo wannan za a zo a haɗa musu wani abin da wannan abin ne zai tasiri ubangijin da yake maka shi yake damba ba ga bane yadda ka roƙi ubangiji a maka ya ansa adam ba ma ka roƙi sai ansa babu matsala da tafi karfin Allah ba daukaki sai dan me sai ka je ka ɗebo wani abu daban ka zo ka hada da wani abin sannan sai baka wato kenan kyakkyawar ansa to saboda haka aya ba ta amfani idan mutum zuciyarsa babu wato kenan islati sai suka ce sihirun mubin sai suka kara da cewa ai zamitna yanzu idan muka mutu wa kunna izaman muka zama kasusuwa a inna lama ba'uthuna za a sake wato kenan tashin mu mu dawo duniya au aba'unar awwalun ko kuma iyayen mu na farkon za a tasa an ce za a tasa mu ne za a tasa ko kuma iyayen mu na dacan wanda suka shekara dubu da mutuwa wanne ne ɗaya za a tasa a gaya mana idan ka ɗauki au ka masa wato kenan sukuni akan wa ko kuma awa aba'unar awwalun da mu da iyayenmu na farko du za a tashe mu ko kuma muhammadu da kake magana yanzu da mu kake ko kuma da su din ne kake ya za a yi mutumin da ya shekara dubu da mutuwa kashin nasu ma ba za a samu komai nasu ba yanzu a ce za a taso shi to kaga su wannan kokolon su a kenan ba za ta abin nan ba Allah ba da kukin sai ce me Allah ya ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad ka ce na'am eh hakan din ne da mu da iyayenmu na farko du za a tashe mu ka ce musu eh haka ne du za a tashe ku kenan ko du gaba daya tun daga kan adam alaihi salatu wassalam ko kuma tun daga kan mutum na farko da ya mutu a zamanin adam alaihi salatu wassalam shine habil ko to za a taso mutane gaba daya sai an tara mutane ranar da za a tara mutane ka gaya musu wa antum wawu din nan wawul hali ne ayo fi tilkar hala a daidai lokacin da za a tashe ku gaba ɗaya da ku da iyayenku na farkon an tun da kiru ku kuma za ku zama wato kinan kaskantattu za ku zama kaskantattu don ba ai ba ku yarda ba a duniya tunda ba ku yarda ba ba ku ba Allah ba tunda ba ku ba Allah ba kuma ai an samu waɗanda suka yarda su da suka yarda sun bi Allah don haka in an tashi su da suka bi Allah suna guri madaukaki kuma za su tafi aljanna ko kuma dai ba ku yarda ba don haka ba ku ba Allah ba don haka ku kuma za ku fuskanci kaskanci za ku ga an tashe ku sai ka tashi ka ce a ka duba ka kade kasa a jikinka ka ce a ni ne fa gashi kuma na da kuma ga yau ranar rikici yau mai zin ya tazakarar insanu wa da lafa zikira saboda haka za su ce wato kenan eh lalle mu ne kuma eh ku din ne kuma a lokacin za ku tashi kuna kaskantattu fa inna ma hiya fa inna ma hiya zakiratun wahida fa idza hum yanzurun Allah maɗaukaki zaki ya ce fa inna ma hiya abin sani ita wannan tashin kala kiyama ɗin hiya ran da za a tadar da mutane ita tashin da za a yi inna ma kaga ya kawo fa'ul istinafi sannan ya kawo adata hasari shine inna ma abu ɗaya ne kacal babu ƙari menene zai tada ku zajaratun wahida ku da kafa guda ɗaya da zara an ce bala'ika fura ko shi gada sai kowa ya tashi kawai shi kenan abin da ya rage kenan wannan ma Allah ne ya tsara shi haka in ba da haka ba babu bukatar ma sai a ce bala'ika ya hura da zaran Allah wa rabbi ce ku tashi sai ku tashi inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun saboda haka sai abin ya kasance idan ku aka yi busa guda ɗayan nan fa idza hum yanzurun sai gashi sun tashi sun yi tsuru tsuru yanzuruna shi da sun yi tsuru tsuru sun musanta ba za a yi lahira ba yanzu an yi lahira sun mutu ba za a tashi ba yanzu an tashi sai su tashi su ga kansu wannan ma shine wannan ma shine a duk dai mu din ne gashi kuma mun tashi saboda ka fa za mu yanzu sai ga sun ai yanzu rona ma yuf'alu bihim sun yi tsuru tsuru suna sauraron to fa yanzu da bara ta kare suna jiran to me za a yi musu kuma me zai biyo baya to mu je وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين to nadama ta shiga kenan nadama ta shiga kenan wakalu sai gashi sun zo suna cewa ya walana ya kai ta mu ya harafi ne da tami ya Allah ayyo Allah da ya wailana ya kai ta mu ko ai ma'ana mun halaka mun taɓangara mun lalace yanzu an kama kyafa a cikin tarko babu yadda za a yi su gudu Allah madaukakin sarki zai jarraba su ya ce musu to ku gudu mana ya ma sharar jinni wal insi inni sadatun an tanfuzu min aqtaris samawati la tanfuzu ko sama ko ƙasa inda inda za ku shiga to ku gudu ku gudu saboda ka sai ce ya kai ta mu wato kenan hadha yawmuddin wannan din na fashi da yau da ranar za a yi sakamako addinu ana nufin sakamako ba addini ba idan aka ce maliki yawmin dini ko maliki yawmin dini Allah shine mai mulki ranar sakamako addinu anan ba na addini bane amma na hisabi ne za a yi hisabi ko yawa aka ce alkayisu man dana nafsahu ai man hasaba nafsahu mai hankali shine wanda ya kansa hisabi don haka din anan ana nufin wato kenan hisabi ce ya ya kai ta mu yau ga ranar hisabi wato kenan ta zo wal jaza da kuma sakamako hisabi shine lissafi za a yi lissafi malaka wa ma alaika menene naka menene kuma yake akan ka duk abin da yake hakkinka ne a ɗebo a baka kayanka abin da yake hakkin wani ne a ɗauka a bashi kayansa in an girgide baka da hakkin kowa a kanka ba wani da yake binka sai a zo a duba a gani in kai mumini ne sai a ɗaura a gani wani ne rinjaye mai kyan ne ko marar kyau amma ba za a ɗaura ba wala sai an yi hisabi hisabi shine sai an yi lissafi hakkinka a ji a karɓo maka hakkin wani a kanka ɗauka a bashi an gama hisabi sai a zo a yi jaza'i shikenan auna a gani idan mai kyan ya yi rinjaye jaza'in ka aljanna idan kuma an samu ɗayan wal iyazu billahi to jaza'in sakamakon shine wato kenan ɗayan ku to muje هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون sai a ce musu haza yawmul fasal allazi kuntum bihi tukazzu wannan shine ranar da za a tantance tsakanin talikai gaba daya wanda kuke kuka ce ba ku yi dannan ba da kuka ce ku yi danna ba yan wana na son mu lura da abu guda su sun karyata a baki to wanda ya ce ya yarda shi kuma a baki aikinsa bai nuna shi ma ya yarda ba to falayi ɗaya za su tafi domin mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da komai da komai a gaishe yana ɗaga hannu ya kashe wani ya daga wuka ya daba wani ko ya daga bindiga ya harbe wani ba tare da hakkinsa ba ko a ganshi yana kin yin sallah kuma ya ce ya yarda da lalan lahira ai wallahi kariya yake baya sallah amma ya ce ya yarda da lalan lahira me amana neman sa da lalan lahira saboda haka duk abin da kasancewa zai ja maka matsala ranar lahira kuma sai aka ganka kana yi anya ka yadda akwai ta kuwa duk ni'imar da take cikin aljanna nan sai aka ganka kana aikata aikin da zai sa ba za a baka aljanna ba an ya kayyada da aljanna nan kuwa da ka yadda da ita wala da kai aiki dan dan domin ta da ka san azabar da take cikin wuta wallahi da kai aiki dan nisan tanta ba za ka yi daka kusance ta ba to saboda kar mu zama mu din mun yi imani da baki amma ayyukan mu ba sa nuna wato kinan wannan imani din to bayan an faɗa musu haka an ce musu wannan shine ranar tantancewar da kuka karyata to ga kuma abin da za a ce wa mala'iku أبشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Allah ba da kuke take sai ce to ina mala'iku suke ga manan to ku je ku taro mun ku taro ku taso allazina zalimu wanda suka yi zalici zalici da suka yi shine shirka inna shirka la zulmun azim wanda suka yi shirka a rayuwarsu suna zuwa gurin bokaye ko suna kulumboto ko suna duk wani abu ko kuma ma suna bautawa gunki ko suna bautawa aljani ko suna bautawa jiftu ko daguti ko duk suna yin abin da yake tarayya ga Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki ku je ku taso su wa azwajahum da su da matan su kusan wani lokaci mata suna biyayya a mazajensu hatta akan addininsu tun da shi ba zai yi ba matarsa ba ba za ta yi ba yana da karfin da zai hana ta idan ya dora ta akan aikin alkhairi ya hane ta mummuna da shi da ita su tafi aljanna ahir wallahi ya zana kan kuskure kuma ya tankwashe matarsa ya danne ta akan wannan kuskuren to da ita da shi za a tashe su wa ma kanu ya abnuna da abin da suka kasance suna bautawa min dunillahi kuma bayan Allah madaukakin sarki duka za a taso su to guje malam من دون الله فعلوهم إلى صراط الجحيم duk abin da suke bi koma bayan Allah da shi da su din da matan nasu da abin da suke bi koma bayan Allah shine ko gunki ko bokaye ko aljanu ko kuma zuciyarsu da suke son zuciya ko dagutu ko ma menene suke bisa koma bayan Allah ba da kwakin sai ya ce duk a taro su gaba daya mai zama mala'iku dama gamo da kaso ne sun taro su ya ubangiji ga su Allah zai ce fahaduhum ila siratul jahim to ya kuke tira da su ku nuna musu hanyar wutar jahim maza su tafi maza ku sa su a gaba ku kai su wutan jahim kaga wata kenan lamari ya riga ya baci kenan to mu je وجهوهم إنهم مسؤولون ولد- ولهم لا تناصرون bal
بل هم اليوم مستسلمون Allah madaukakin sarki ce wa kihum za a sai da su ta ce ku sai da su yanzu ko a duniya idan aka ce wato mutum ya yi laifi an kama shi aka ce a kashi kurkuku an fara tafiya da aka ce ku tsaya tukun sai an yi bincike wannan binciken ƙarin damuwa ce a rayuwarsa domin binciken ko bai san inda zai kai ba bai san me za a tono ba to yanzu an ce fahadum ila siratul jahim ku nuna musu hanyar jah- jahim wata jahim ba za ku kora su sun fara tafiya yanzu hankalin su sun san kai tsaye wuta za su tafi ta jahim sai ka ji ku dakatar da su ma tun akwai sauran bincike wa bihum innahum mas'ulun za a yi musu tambayoyi za a bincike su kaga wato kenan wani ƙarin damuwa ne ko wata ƙarin damuwa ce wato kenan wadda take tare da su sai a ce musu za a ta innahum mas'ulun za a musu wato kenan tambaya daga cikin tambayoyin da za a musu kaɗan a ce malakun ta nasaruna menene matsalar ku da ba kwa taimakon junan ku a yanzu a duniya idan an kawo abin da bai muku ba na addini sai ka je kun wani ku kuskus ka je kun wani ku kuskus sai ya karfafa ku guya sai ka karfafa masa guya shikenan sai ku taru ku yi karfi sai ku gangin cewa yanzu ku bara ku yi kaza ba kun fi karfin yin kaza kun taimaka wa juna ko yau idan mutum mai shan giya ne zai je ne wa ƴan uwansa masu shan giya in mutum mazinaci ne zai je ne wa ƴan uwansa masu mazinata su taru su karfafi juna in mutum mai taurin kai ne akan addini zai je nemi ƴan uwansa masu taurin kai akan addini ka duk ko menene na ra'ayi rayuwar duniyar nan yanzu ko azumin nan da ake yana ce ba an ga wata wanda bai dauka ba zai je sami yan wansa wanda ba su dauka ba sai su taru su karfafa juna su yi gongo sai kenan haka nan da dai sauran irin waɗannan abubuwa din to duk wanda yake da wasu laifi sai a ce musu malakum la tanasaruna al yawma me yasa yau din ba za ku taru ku tattauna ku karfafa wa juna goyen baya ba me yasa eh sai ta aina bal bar wannan magana ka ji sabuwa ko kuma da yamma mustaslimu yau fa sun sallama wallahi yau ba sauran musu babu jayayya yau kawai sun zuba ido kawai sai abin da aka yi da su kuma hakan din ne sai abin da aka gara ba a yi da su din a wani lokaci don haka yan uwana musulmi a wannan gaba nake jan hankalinmu abin da muke a kansa a yau na ibada tun daga sallah har zakka har tauhidi har azumi har matsala ta ganin watan nan har matsalar aikin hajji har matsalar aure har matsalar harkin yayaye kowa ya je ya sake nazari ya ga menene yake a kansa na kuskure kar ya je tafi da kuskuren lahi- lahira mu gyara ko da a cikin duk al'ummar da muke ciki ba a yarda da a gyara ba kai din ka gyara idan kowa ya yarda ya tafi da laifinsa a dukunkune to kai karka yarda ka tafi da naka a dukunkune karka yarda ma balu dina ka tarda an tudannisahu wa sawbuka daru maksulun min ad-danasi me yasa kake yin addini a dukunkune alhali kana wake rigar ka calcal kullum ba za ka yadda ka je daurin aure ba sai ka wanke rigar ka ka goge ta ba za ka yadda ka je kasuwa ba sai ka wanke rigar ka duk wani abu na jama'a sai ka fito tsatsau kana gyaggyarawa oke addinin ka ne baka damu da wannan ba sai ka yi sha dukunkune mu je mu bincika me abin a ilmace ba a al'adance ba da yawa daga cikin kurakuran mu a cikin addini a al'adance muke yin su mun dauka haka ne addini saboda haka muka samu iyaye da kakanni idan abu muka samu iyaye da kakanni akan abin da yake daidai to wajibi mu bi shi idan kuma da kuskure to kuskuren ya kamata ya dakata daga iyaka nan sai a ci gaba da kuma abu mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ya samu mutanen Makka iyayensu da kakanninsu akan kuskure ba ba a dakatar da kuskuren daga iyakansu ba yanzu Khalid bin Walid ba dan gidan Walid bin Mugira bane Walid bin Mugira ba akan sa Allah madaukaki sarki ya kai saukar da zarni wa man kana kato wahidan ba waje an tilahu malam mamadudan wa banina shuhuda ba akan sa aka saukar da ayanin ta cikin suratul nun ba sanasimuhu alal qurtum inna balawnahum kama balawna ashabul jannati ko ba ba akan sa aka saukar ba yanzu sai Khalid bin Walid tunda babansa yana kan kuskure sai shi ma ya ci gaba akan kuskuren har shi ma ya mutu Khalid ya dakatar da wata kuskure ya tsaya daga baba tunda ya tabbata kuskure ne Khalid sai ya shigo cikin musulunci dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana Khalid islamiyyan da tarahamna alaihi ko saboda haka Khalid daga kansa sai ya dawo Asibin Wa'il a kansa ake cewa inda addinin da annabi Muhammad ya zo da shi Qur'an nan gaskiya ne me yasa ba saukar da shi akan ɗaya daga cikin manyan mutanen ko Abu Jahl ko As bin Wa'il As bin Wa'il akan kafirci ya mutu amma ɗansa Amr bin al-As ko da ya ga akwai kuskure ba ajiyewa ba ya dawo shiga cikin musulunci da Khalid bin Walid da Amr bin al-As wani ne musulunci bai girmama shi ba saboda yan wana musulmi mu daina yin addini a al'adance a yanda muka sami kanmu akan sa gida iya tsofani iyaye da kakannu a'a mu tantance menene yake da bukatan gyara sai mu gyara su kuma mai addu'a Allah ya fi musu mu kuma mu gyara to wannan shine in ba haka ba za mu je lokacin da za a ce a ce bar hu muliman mustalsimu mutane sun sallama sai a musu abin da wato kina hukunci ya kan ya hau kansu ai mun kaduna azilla sun mika wuya kuma a cikin kaskanci da mu karbi kaskancin a duniya kan mu karbe shi wato kina a lahira واقبل بعضهم واقبل بعضهم على بعض يتساءلون الله مدوkakin sarki ce shi kenan tunda yanzu sun sallama Allah zai ba su dama kuma su yi magana da haka in an ba su dama su yi magana sai su fuskanci juna su kai ka kalli wancan wanta ya kalli wannan sashen su wato kenan a sashe ya tasa'aluna suna tambayar juna malam mai jalalai ne ya ce ma'anan ya tasa'aluna shine ya talawamuna suna zargin juna ai da aka ce abu kaza na gaske nan kai ne ka hana ni fada sai ta ba ruwana ba ruwana a kai me yasa ba kai kaza ba a kaza shikenan zargi zai koma ko kuma wani zai ce wani ne ya batar da ni wani ne ya gaya min kaza wani ne duk mutumin da ya fada maka abin da ba dalilinsa ya zo a cikin alkur'ani ba ko kuma a bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba to za ka sa in ya zama aka san wannan to za ka samu cewa za ka zo ka zarge shi ranar lahira shi ma zai zarge ka za ka ce shi ya dora ka ya talawa muna za ku zargin juna wai ta kasa muna za su zo suna jayayya suna musu kai ne yana cewa wallahi ba ni bane kai ne yace wallahi ba ni ne bane karshenta sai yi tafaki cewa shedan ne shedan kuma ya hawa minbari a cikin gidan wuta ya ce masa kan da ƙara ji kar wanda ya sake cewa wato kenan ni ne in ba haka ba kuma yau ni da ku قالوا قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين to idan wani lokaci aka samu mutane sun gina kan bata wa'insu ne suke danne wa'insu dole abu a haka ba za a yarda ba to su da aka dannan nan tunda an ba da dama a yi musayya a juna za su sai musu innakum kuɗin nan kuntum tatuna na alimi wallahi ku ne kuke zai ke mana ta dama ma'ana wato kenan ku ne kuka dora mana abin da ba shine shari'a ta zo da shi ba muke wato kenan a kansa ai wato kenan an ji hatin lati kunna nu'minukum ku kuka zo mana ta hanyar da muka aminta da ku idan misali al'ada ce to shugabannin al'ada idan kuma addini ne wanda yake aka gina shi akan kuskure da son zuciya ai kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida al'umman nan ta ku al'umma guda ɗaya ne addinin ma kwaya ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umman za ta kasu kashi 73 kashi ɗaya ne mai kyau kashi ɗaya yace wanda ne suke akan abin da nake akan sa yau da ni da sabaina to sai ya samu wani sai ya ja ku zuwa wata kungiya daga cikin wannan kungiyoyi kuka je kuna yin abin da kuke kuka ga dama ko to ku kuma kun aminta da su abin da suka kawo muku addini ne sai kuka bi akan haka da haka je lahira sai ta bayyana ashe dishiri ta ne duk bulkara ne to za ku zarge su kuna cewa kun tuntatuna na Ali Lamin Imam Sudi ya fasara yace kuna zuwa mana an je hatil lati kunna nu'minukum minha kuna zai mana ta hanyar da muka ba ku amana mun yadda ku ne za ku faɗa mana addini mun yadda ku ne za ku gada mana gaskiya ashe abinda kuka faɗan nan ba Allah ne ce ba ashe abun nan ba annabi ne ya faɗa ba kawai wa'insu da suka kirkiro abu suka kara suka dora suka suka dora ku akan ku suka ce muku addini saboda haka kun dora mu akan wannan ko li halfikum annakum alal haqi saboda kun tabbatar da kuna mana rantsuwa ku ne akan gaskiya za ku iya kokarin ku nuna mana ku ne akan gaskiya mu kuma sai muka bi ku akan wato kenan wannan gaskiyan fasadak na kun sai muka gaskata ku wattaba'a na kun sai muka bibiye ku ƴan uwana musulmi zan sake maimaitawa addini ba a yin sa da gado iyaye da kakanni mu bincika mu ga wani addini ne da muke akan sa wanda ke ya tabbata manzon Allah ya yi shi Allah madaukakin sarki ya faɗe shi a cikin alkur'ani fassara mai kyau ta magabata da annabi da sahabbai haka suke yi duk abin addinin da a zamanin annabi da zamanin sahabbai ba a yin sa sai muka bi to ana tsorace mana kar wannan matsalar ta zo ta faru da mu daga baya a gane ba gaskiya bane ba addini ne mai kyau wa ranar lahira mu zo muna zargin su muna cewa ko kuka kawo mana saboda mun aminta da ku sannan yanzu kun kawo mana abin da ba shi kenan ba wa'ad ba na kun sai muka zo muka bi muka bi ku wato kenan akan wannan saboda haka yanzu ko ne kuka batar da mu sai zargi ku ne kuka halakar da mu Allah ya isa kaza kaza da sauransu to mu je mara qalu bal lam
to ba za su dauki laifi ba wallahi ba za su yadda ba qalu sai su ce a ba mu muka batar da ku ba lam takunu mu'minina ko din ma da ma ba masu imani cikakke bane saboda yanzu dama laifi bai da ubangiji alheri ne yake da ubangiji haka ne yanzu aka ce mutane aka mutum hamsin aka cikin mun aka zo aka ba su kujerar makka in na san ba za a gane ba sai ce ni ne na biya musu a yake alheri ne ko kai ne ka biya musu ne shirin ce Allah ya kuwa kuma ba ni ne ai aiki alkhairi ne amma da mutum hamsin aka zo aka yi harbi a cikin mu fa kai ne ka harbe su me zan ce eh zan yadda ba zan yadda ba saboda ai laifi ne wannan don haka ranar lahira ba za su yarda ba amma fa su suka dora kun tabbas wallahi za su ce ba za su yarda za su ce ba su yarda bal lam takunu mu'minina kuma dama can ba mu'minan bane ai hulur zaka kuma yawanci rama ra'ayinku ne saboda an faɗa muku abin da ranku yake so ne sai kuka ji dadi wato kenan kuka bi su haka wa inna ma yazzaqul idlal minna an law kuntum mu'minina za a tabbatar cewa mu ne muka batar da ku inda da ɗin kun kasance ku masu imani ne faraja'atum anil imani ilaina sai kuka bar imanin ku kuka zo ku gurin da a ce da ɗin kuna kan abu mai kyau sai muka ce gana mu sai kuka bar mai kyan sai kuka dawo namu sai kuka ce mu muka batar da ku a dama da mu da kudin da shanar da ne duk zani ne ta tadda mu je mu yaƙi ruwa ta da sakaina saboda haka me za su ce وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما ضالين sai su musu jama'a ku saurara ana ta hayani ana da ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ya kamata ku bayanci cewa ma kana lana alaikum min sultan yau ba za mu iya tsina na muku komai ba ba mu da wata fawa da za mu cece ku ko mu kwace ku ko mu fitar da ku a cikin wannan yanayin a'a ba mu da wani sultani ba mu da karfi ba mu da kudura ba mu da wato kenan karfin da za mu iya fitar da ku to hakan nan za su fada bal ba ma haka ba kuntum qaumun dagin ai dama can ku din ma ba mutanen kirki bane ba mutanen kirki bane yanzu kuma sun ɗauke zargin sun dawo da su kan ku da kuka bidin sun ce dama ku din ne ba ba ma mutanen kirki ba a mutanen kirki ga asali ga sun mutanen kirki ko dama an ce alkabisatu lil kabisani wal alkabisatu lil kabithina wal kabithuna lil kabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat saboda ka mutanen kirki mutanen kirki sun bi su mu din da yake jigari jigari ne mu ma kun bi mu saboda haka da mu da ku duk shanin radau ne to saboda haka bal kuntum kamun dage to mu je wa haka alaina qawlu rabbina inna lasa'iqun yanzu dai abin da yake faruwa shine qawlu rabbina maganar ubangijinmu hakka alaina ta tabbata kanmu menene abin da ta tabbata kanmu maganar Allah wace ce maganar Allah Allah ya ce la amla anna jahannama min aljannati wa nasa jami'a in ji Allah ce wallahi sai na cika wutan jahannama da aljannu da mutane ba zan dinga ɗiba ana zubawa ana ɗiba ana zubawa wallahi sai sun cika babu inda Allah madaukakin zarge ce wallahi sai ya cika aljanna babu babu aljanna ma za ka samu mutum ɗaya aljannarsa ta fi duniyar nan sau hamsin mutum ɗaya tana da fadi sosai shararar take mutum ɗaya wallahi bayan an yi shekara kamar miliyan ɗaya ana shiga aljanna na ƙarshen da zai fito a wuta ya shiga aljanna aljanna ƙancacciyar aljanna an ce girmanta ya kai duniyar nan sau goma sau goma to irin na farko farkon ba ya kake zamani saka shararar take kawai ɗaya mu da kanka ne kawai ba fada za a yi ba amma wuta za a dinga tusawa za a dinga tusawa kuma wallahi sai ta cika sai suka ce to yanzu maganar da Allah ya yi ta hau kanmu da mu da ku haka lena kaulin rabbina don haka inna jami'an la za'iquna da mu da ku din duk zamu dandana da mu da ku duk zamu dandana to kaga ba ba amfani ba ga waina ku fa agawainakum inna kunna gawin yanzu dai ku yi hakuri kawai aga waina ku wallahi mun batar da ku wallahi mun batar da ku saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mun dauke ku mun dora ku akan wani abu daban ta haka mu ne muka batar da ku inna kunna gawin mu ma dama kuma batattu ne ko yawwa mu ma dama batattu ne dama Allah madaukakin sarki ya sifata wasu mutane da suka shiga wuta in sun zo shiga wuta za a ce musu ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun lil makin wa kunna naqudu ma alqaidin ibnu kasir da ya tashi fassara wa kunna naqudu ma alqaidin sai ce kullama gawa gawin gawaina ma abu duk lokacin da aka samu wani wawa ya zo ya ware wata kungiya ta addini mu ma sai mu bi shi can ma wani ya kawo wayan ma sai su bi tun ma wani ya kawo gwada sai su bi kuma duk inda suka bin nan suna alfahari su ne akan gaskiya su ne akan daidai alhali fa su sun yi imani cewa wannan abin da suke yi nan manzan Allah sallallahu bai yi ba kuma bai ce ayi ba kuma sahabbansa ba su yi ba kuma su ce ayi ba yanzu ne aka kirkiro wani abin amma duk da haka suna ganin addini ne to yanzu sai sai itirafi cewa aga wai naku hakika mu ne muka halakar da ku mun batar da ku inna kunna gawina mu din ma kuma dama wato kenan batattun ne Allah barakatun sarki ce me fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun
Allah ba Allah ba dauka jirgi ce fa innahum lalle su yawma izan a wannan ranar ai shine ranar tashin kiyama mushtariquna za su yi tarayya fil azabi a cikin azaba da wanda ya batar da wanda aka batar duk za su yi tarayya wato kenan ranar tashin kiyama a cikin wato kenan wuta Allah ce inna kazalika najzil mujrimina don mu haka dan muke sakamako a masu laifi idan ka yadda wani ya batar da kai to da kai da shi duk sai ku tafi wato kinan inda abin idan kuma wani ya shiryar da kai da kai da shi duk sai ku tafi wato kinan gidan shirya to mu je innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun innahum su wa'ancan mutane a wancan lokacin kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illa allah in aka ce musu ku zo kalmar la ilaha illallah ku zo ku bauta wa Allah shi shi kadai kar ku bauta wa gumaka ya san gudu sai su girman kai sun fi karfin su karbi kalmar la ilaha illallah a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a gurin sahabbansa sun fi karfin wannan wannan matsala duk da cewa a kansu ta sauka hukuncinsa ba zai iya jawowa ba zasa har yanzu a kan mu yau dinnan duk lokacin da aka ce maka ga gaskiya kuma ta bayyana gaskiyan ne sai kuma ka ki karba matsala ta samu ka zama mai girma kai wato kina a gaskiya saboda gaskiya abin da yake raba ka da ita lafiya shine ka karbe ta na yi mamaki wata rana na fito daga cikin harabin madina sai na ga wani yaro a tunanina a tunanina yaron dan wannan garin ne sri lanka ne ko wani ne bangladesh dan bangladesh yaro saurayi matashi sai daga ya kunna sigari yana sha sai na ce masa ya kuluna inna tadaki na fi fil haramin rasul sallallahu alaihi wasallam haramun na ce muka mun jama'a ba misalci shan taba a haramin madina haramun ne wallahi ina faɗan wannan sai ce la ilaha illallah sai ce da sai jefar sai take kaga wannan mutum ya san laifi yake kuma ya yarda laifi yake kuma da aka faɗa masa gaskiya ko ba ma ma'azi na masa ba kawai nace masa ya kuluna inna tadakina fi haramin rasul sallama haramun malamai suna ce mana shan taba a haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne wallahi kalmar da ta fito a bakin sa ce la ilaha illallah sai ya cire sai ya jefar sai take muka ci gaba da harkar mu da shi to mu yau in an faɗi gaskiya da ba da mana ba wani kudu za mu ta wuli mu ce mu nuna ba mu yadda da ita ba gara ka nuna ka yarda ka kasa akan ka ki ka mursisi ka tauye kuma ka murda ka mai da cewa gaskiyar kuma a wani guri take ma wato kenan da ba innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna in an ce musu zo su bi gaskiyar da la ilaha illallah ta zo da shi sai kaga suna wato kenan girman kai ويقولون منين ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون سيزو سنة cewa yanzu ai da la tariku alihatina mu ne zamu bar allolinmu saboda wani mawaki wanda yake mai tabuwar kwakwalwa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk da Allah madaukakin sarki yake yana cewa wa ma ko bi kauli shahidin ko wala bi kauli kahin qur'ani ba magana mai waka bane ba magana boka bane a'a magana ne tanzilin min rabbil alamin amma sai suka maka masa da karfi suka manna masa da karfi ba zai yi mu bar allolin mu da muke bauta musu dan maganar wani mutum mawaki kuma mahaukaci ba za ka so sai da wannan wannan tsarin ba yanzu sun bakanta shi don kare samu karbuwa yanzu sun yi amfani da wannan damar don su ki karban gaskiya haka ne to yau idan wani mutum ya fada mana gaskiya sai zama kungiyar mu ba iri ɗaya bace ɗauki misali wani ɗan izala ne wani ɗan ɗarika sai ɗan ɗarika ya faɗi gaskiya a ɗan izala kuma tabbatacce gaskiya ne sai ɗan izala ce kai dala da shi ɗan ɗarika ne ko kuma dan izalan ya faɗi gaskiya a dan dariga sai ya ce masa kai dalar da shi dan izala ne kuma gaskiya ce to muna ala tsorace muna za mu fada kan irin wannan abinda aka ce wala yuta'u alimun fil batili wal haqqu maqbulun walau min jahili idan mutum ya faɗi barna ko malami ne ba za a bi shi ba amma fa ita gaskiya ko jahili ne ya faɗi za a karbe ta don haka ba ruwanka da kungiyar da ta fito da ya fito ba ruwanka da darashi din da ya fito ko fari ne ko baki ne a'a me ya faɗa fanzur li zatil qawli la lil qa'ili ka kalli zatin maganar ba mai maganar ba ba ruwanka da kungiyarsa da ya fito da ita ba ruwanka da yanayinsa yaro ne wallahi ko dan cikin ka ne in ya faɗi gaskiya sai ka karba aka ce fanzur li zatil qawli la lil qa'ili mai magana kai sai aka ce wai ko kafiri ne ya ce maka yanzu kana zaune arne sai ce maka kai tashi da Allah mutanen ku sun je suna sallah ka tashi ka tafi ka je kai sallah sai ka ce arna banza arna wafi ni zaka ga sallah ba zan je din ba wa ya fadi kai ka fadi yanzu abin da ya faɗa maka gaskiya ne dan haka gaskiyar zaka lura da ita ba shi ba saboda ka dan kowace kungiya ne ya faɗa maka yanzu abin da ake bukata shine ka tsaya kai nazarin abin gaskiya ne tsakani da Allah idan gaskiya ne karbe ta shikenan amma in ba haka ba to ana tsoron cewa mutum zai fara cikin wato kenan mutanen da suke kin gaskiya za su ce sun ce ba za mu bar gumakan ba saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ma ba za ka bar abin da kake akan sa ba saboda maganar dan izala ko saboda maganar dan dariqa ko saboda maganar dan shi ko saboda maganar dan kaza a a duba ruwan mu da wannan kar kai haka za ta iya gaskiya za ta iya fitowa a bakin kowa da ka sani saboda haka in dai ta fito shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake mana alhikmatu dallatul mu'min fa haisu wajadaha fa huwa ahqu biha hikima kayan mumini ne wanda ya bata duk inda ya ganta sai ya karba dama shi cancance ta mumini shi ya fi cancanta da gaskiya da kuma hikima da haka gaskiya kayan mumini ce duk inda ya ganta sai ta kayana ne sai ya dauke ya rike kayansa ba zai damu da wato kenan waye ya fito da ita ba to da ba abin nan mai shine kuma ci gaba wannan yana daga cikin abubuwan da yasa Amerika ta ci gaba duk mutumin da yake da basira zai iya kirkira abubuwa ba ruwanta dan kowace kasa ne ɗauko shi zace ta kawo shi ta masa duk abin da yake so dan ya mata duk abin da take so masu ilimi da masu basira kawai suke nema a duniya in dai kana da basirar da za su fa'idantu da kai wallahi za su dauke ka kuma su je su tatsi basirar taka su gina al'ummar su da shi ko kai bakar fata me yasa ina wannan mataimakin Muhammad Albarada ba yaran Kano bane ba Kano ne ba haushe amma America ta ga zai mata amfani dan haka ta zo ta dauke shi zuwa Najeriya ma ta zama ya zama masa matsala saboda aikin da suka bashi ya tare sai dai a cikin kudin da suka bashi ya rika daukar wa'ansu yana biya musu karatu da sauransu yana kyautatawa yan uwansa amma yana can yana ta mata aiki ba haka bane da haka ta ci gaba abinda take bukata kawai gwani duk mutumin da yake ya kware a wani fanni zai zo za ta karbe shi ta zama wato kenan zakara a duniya ba haka bane to haka musulmi yake duk inda gaskiya take zai karbe ta wallahi ko kafiri ne ya faɗa maka gaskiya inda ya tabbata gaskiya ne za ka karbe ta to wannan yana daga cikin abin da zai taimaka mana wato kenan a rayuwa suka ce wai ina la tariku alihatina ko li sha'irin majnun bal ja'a bil haqqi bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin wannan da yake faɗa muku kuke ce masa mai waka kuke ce masa majanuni din bal ba haka bane wannan magana ba haka take ba bari ku ji wata sabuwa fultu kunna ja'a bil haqi ya zo muku da gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ja'a bil haqi ya zo muku da gaskiya ce ya zo muku da gaskiya ce dan haka wa saddaqa al mursalina kuma ya gaskata duk manzanni duk manzanni da suka zo a baya wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da manzancin su ya yarda da wato kenan gaskiyar su ya yarda da abin da su saboda haka yanzu ma duk wanda ya zo maka da gaskiya to kai sai ka rufe idon ka wato kenan sai ka karbe ta dan dole shine wato kenan a cikin hakan tsira ka take to mu je lokaci ko to alhamdulillah an ce mana lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu shi Allah ya ba mu ladan sabon da muka kuskure Allah ya gana da mu kuskure ana tambaya ne ko to za ba da dama